22 ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya muna zama na goma sha biyar a cikin wannan tafsiri namu amma muna darasi na uku a cikin suratu taha suratu taha wanda yau da taimakon Allah ta'ala za mu tashi a aya ta goma sha shida da Allah yake cewa fala ya suddannaka anha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yin bayani dangane da hadarin rashin tanadi don fuskantar alkiyama da kuma shakka akan faruwar tashin alkiyama da zuwan tashin alkiyama Allah ya ce fala ya suddannaka anha abinda ake nufi fala ya srifannaka anil imani biha kada wani abu ya hana ka yin imani da alkiyama kar ka bari ya kai muhammadu wani abu ya hana ka yin imani da tashi alkiyama wa anil amali salih alladhi yanfa'uka an maji'iha kar ka bari wani abu ya hana ka aikata aiki na kwarai da zai maka amfani lokacin da alkiyama ta zo kada ka bari man la yu'minu biha cikin kafirai da basu yi imani da su da kiyama ba da fasikai su hana ka yin imani da wannan rana wattaba a hawahu irin mutumin da ya yi wato ya bi son zuciyarsa fi inkariha wa fi takzibi ma ya kunu fiya wajen musanta kiyama da ƙaryata abin da zai faru a cikin tashin alkiyama na lada da uquba idan kai haka fatar da in ka biye su sai ka halaka kalmar fatar da tana nufin fatahlik yani in anta ata'ata hadha alladhi la yu'minu biha idan ka yi imani ko ka yi da'a ga wanda ba su yi imani tashin kiyama ba cikin kafirai da munafukai ka bi su to za ka fada cikin rada laraba sukan ce rada fulanun kamar ka ce ka radai idan halaka wa ardahu yayin da mutum ya halaka fatar da sai ka halaka wannan aya tana tsoratar da mu ne matuƙa dangane da bin son zuciya da ra'ayin waɗanda suke kafirai والموردين على الاستعداد لها waɗanda suka kau da kai gane da tanadi akan tashi alkiyama bayan Allah ya ƙarfafa a cikin ayoyi masu tarin yawa cewa babu makawa alkiyama lalle za ta zo dalika bi anna Allah huwa alhaq wa annahu yuhyi almauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha وأن الله يبعث من في القبور lalle Allah gaskiya ne lalle Allah shine mai raya matattu kaga kenan bayan an mutu Allah zai daɗa raya mu kuma shine mai iko akan komai kuma lalle alkiyama mai zuwa ce babu shakka a cikinta kuma lalle Allah sai ya tashi wanda suke kwance a cikin kabar ashe idan mun lura da waɗannan ayoyi suna tabbatar mana wahdaniyatullah kadaitakar Allah tabaraka wa ta'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni kamar yadda kuma ayoyin suke tabbatar da wato wajibin mutum ya fuskanci Allah shi shi kadai a wajen ibada da yace fa'budni wa aqimis salata li dhikri karka bautawa kowa sai Allah kai sallah dan Allah kamar yadda ayoyin da muka karanta suna tabbatar mana lalle akwai tashin alkiyama kuma a sanannen lokaci da Allah ya aji shi ne zai tabbata inna sa'ata atiyatun la raiba fiha sannan Allah tabaraka ta'ala yayi mana bayani da fadakarwa da bayar da umarni musamman dangane da annabinsa annabi Musa kamar yadda malam zai karanta mana gashi nan zamu ci gaba da kawo kissar ta annabi Musa din mai Allah ce وما تلك بيمينك يا موسى Allah sai ya ce da annabin Musa yanzu an dawo ana magana akan shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan a hannunka na dama ya kai Musa wannan Allah ya yi masa wannan tambaya ne don ya tabbatar masa ya faɗa shi da kansa menene yake hannunsa don za a nuna masa ƙarfin mulkin Allah wannan abun za a canja shi ya dawo wani abu shi da kansa ya san a farkon sha'ani hannun nan nasa sandansa ne to an jima kaɗan sandan nan za ta zama maciji lalle Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi kowa sanin abin da yake daman annabi Musa dalilin wannan tambaya shine wato a samu itiraf shi Musa ya kwamfansin ya tabbatar bi anna ma fi yadihi inna ma hiya asan abin da ke hannunsa sanda ne yayin da aka juyar da sandan nan aka mayar da ita maciji zai daɗa sanin ƙudura da ƙarfin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala inda ma yara al'asa allati bi yamini qad inqalabat hayyatun tas'a imamu zamakshari a cikin tafsirin kashaf yake cewa innama sa'alahu subhanahu li yuriyahu idama ma yaqtari'uhu Allah ya tambaya nan Musa ne me yake hannun kaɗin nan a dama don ya nuna masa girman wato abin da zai kirkiran masa shi Allah alkhashabatul yabisa busasshen itace yanzu zai koma maciji min kalbiha hayya za a juyar da wannan itace ya zama maciji maciji mai baki mai harshe kuma ya yi wannan ne don ya tabbatar masa waliyukarrira fi nafsihi almubayanata alba'ida baina almaqlubi anhu wal maqlubi ilai don ya tabbatar wa annabi Musa a ransa ya tabbatar akwai bambanci tsakanin shi sandan da kuma macijin ba abu iri ɗaya bane kuma don Allah ya nabba shi ala kudratihi albayira shi yasa Allah ya tambaye shi yanzu idan wani yana so ya maka wani abu misali sai ce wannan me a hannunka za ka ce kofi ne ke ce kofi ne ko to shi kenan yana nan a matsayin kofi kawai minti ɗaya ya yi yawa sai ka ga ya zama abarba kofi ne a hannunka ba kawai sai ga ya zama abarba kaga da farko sai da aka tambaye ka kai da kanka kace kofi ne dan kada ma daga baya ka rikirce ka ce ka ai dama abarba ka riki a ka san asali kofi ne to haka Allah walillahi almasalul a'la yayi wa annabi Musa ya ce meye a hannunka nan na dama musa da kansa ya ce aiko sanda ce sanda ce ko to shi kenan allah da ikonsa da mulkinsa da ƙudurarsa da sarautarsa sai ya nuna masa burhani hujja da mu'jiza azima وخرق للعادة الباهرة dan ya nuna masa babu mai iko akan wannan in ba shi ba tabaraka wa ta'ala sai Allah ya juya masa sandar ta zama macijiya kuma dan a nuna wa masu kallon shi annabi Musa wannan al'amari la ya'ti bihi illa nabiyyun mursal ba wanda ya isa zo da wannan ba annabi mursali ba me yasa Allah ya ce da shi wa matilka bi yaminika ya Musa Imam Ibn Kathir yake cewa da yawa cikin masu tafsiri suna cewa inna ma qala lahu zalika ala sabilil inasi lahu dan a dauke masa kewa wasu suka ce a'a dan a tabbatar masa ya yadda cewa ga abin da yake hannunsa daga baya in an canja zai san lalle Allah mai iko ne wannan abin da yake hannunka na dama sanda ce asaka allati tarifuha sandanka ne dai da ka sani فسترى ما نصنع بها الآن da yanzu sannu za ka ga me za mu mai da ita yanzu yanzu din aka yi mai istifham taqriri wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya kawai sai annabi Musa ya bada ansa ya ce sanda ta ce atawakkau alaiha sanda ta ce da nake dogaro da ita ai atamidu alaiha fi halil mashi malamai suka ce annabi Musa yana da sanda da yake tafiya yana dogarawa inda zaka yi tuna mutum kana ganin sa da sanda yana dogarawa to haka annabi Musa yake yana da sanda yana dogarawa aikin sandan na farko a tawakkau alaiha ina dogaro da ita aikinta na biyu wa ahushu biha ala ghanami sannan kuma ina karkado ganye ko ina karkado 'ya'yan itace wa dabbobina idan na je daji da yake yana kiwo Allahu akbar annabin Allah yana kiwo babu wani annabi cikin annabawa face sai ya yi kiwo ya ce idan na je daji in ya samu ganyen da yake so sai ya ɗaga wannan sanda ya girgiza bishiya ya daki itacen bishiya don ganyen ya rinka fitowa ko yana faɗowa liyata saƙata waraƙuha litar'ahu ghanami shine wa ahushu biha ala ghanami ina karkaɗo ganye wa dabbobi na a daji aikin sandan na biyu kenan
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي نعم ولي فيها مآرب أخرى Allah karim ya ce ina karkaɗo wa dabbobi na abinci shine ala ganami wannan ya nuna cewa yana da dabbobi kenan a nan malamai suke cewa wannan ya nuna wani abu yana nuna mana muhimmancin dogaro da kai idan har annabin Allah irin annabin Musa yana da dabbobi da yake zuwa ya kiwo don ya rufa wa kansa asiri ni da kai ya kamata mu zauna haka zama haka bai dace da mutum ɗan adam ba dole Allah ya yi ka sai ka yi motsi ka fita ka nemo magana mutum ya zauna ya miƙe kafa yana jiran Allah ya kawo a sai ka yi motsi dole sai ka yi motsi haka annabawan nan su ne 'yan gatan Allah wanda Allah ya fi son su suna motsi kuma ba aibu ba ne don an ga mutum yana neman kuɗi musamman malami in an ga malami yana neman kuɗi ce a al'amuran duniya sun lalace da duba malaman nan su ne a gaba wajen neman kuɗi a to idan malami bai nemi kuɗi ba to wa zai ciyar masa da iyalinsa idan gidansa ya rushewa zai gyara masa idan yana buƙatar lafiyayyen tsire da nama wa zai ba shi yana da shi aljihunsa kaga zai je sayo ya ci ko idan matarsa ta haihu wa zai masa ragon suna malam ne idan 'ya'yan suka je makaranta wa zai biya musu kudin makaranta idan sallah ta yi kowa yana yi wa iyalinsa hidima da sutura da 'ya'yansa wa zai masa to duk ma malamin da ya yadda ya ji a ransa saboda shi malam ne bari ya zauna ya miƙe kafa yana jiran ta annabi to ya yaudari kansa wallahi kowa ya fito ya je nemo in Allah ya baka aka baka alhamdulillah yayi sai ka karba ba roƙa kai ba aka annabi ya ce duk abin da ya zo maka ba roƙan wani kai ba karba malun rizqun saqahu Allahu ilaik arziki ne Allah ya baka amma mutum ya zauna ya ƙi yin komai yana jiran sadaka ko yana ganin masu maiko yana musu karamar murya Allah ya sauwaƙe kai da Allah ya daga ka da daraja alkur'ani ya baka ilimi ya baka kima ya baka mutunci ka zo kana bambaɗin ci wani mai mulki ko yana sarauta ko yana da siyasa ko yana da kuɗi a'a sai dai a zo a maka bambaɗanci inda kai ne kake nuna wa mutane Allah annaban Allah gashi nan yana da dabbobi yana da ke muna karatu mu rinka daukar darasi a ciki a nan mu karanta da ku su jibrilu mala'ika jibrilu da suka je za su halakar da mutanen annabi lutu da suka je ba su same shi a gida ba yana gona yana saran itace yana faskare zai ɗebo itace ya kawo wa iyalinsa a mai abinci annabi lutu to kaga batun mutum ya zauna ya miƙe kama batun su ba ya halatta malami ya noma ya halatta malami ya aikin gwamnati ya halatta malami ya je kasuwa ya halatta malami ya je kiwo ya halatta malami ya kwangila da inda za a je a nema a samu ya halatta ya je ya nema ya samu ya rufa wa kansa asiri ba wai ya wulakanta bai tozarta kuma kai ya kamata ka ji daɗi lokacin da ka ga malamin ka yana cikin ni'ima yana hada-hadar kuɗi ai ya fi ka gan shi a ƙofar gidan wani yana masa ƙaramar murya ga malami ya zo kasuwa ana ta rufe shago saboda in ya shiga ya karba bai zai biya ba insha Allah sauyi so kun ji ya ce wa ahushu biha na ganami kaga dai wannan tumakin dai da yake da su dai ba dai ya kiwata su ne don yi ta yankawa yana ci ba dai don wataran ya siyar ne biya bukatarsa waliya fiha ma'aribu ukhra ina da wasu ayyukan kuma masalihu wa manafi'u wa hajatun ukhra ghairu dhalik wasu abubuwa na amfani da bukatu na daban ba wannan wanda muka faɗa ba shine waliya fiha ma'aribu ukhra yanzu kaga da Allah ya tambaye shi sai ya bayar da ansa amma ina so ku lura da wani abu guda tambaya ɗaya aka yi masa amma ya ba da ansoshi masu yawa haka ne wa ma tilka biya minika ya musa me a hannunka na dama ɗin nan ya kai musa na farko ya ce galahiya a saya sanda ta ne ko anan ma ya tsaya ya isa ya ba da ansa amma sai ya ce abu na biyu a tawakkau alaiha abu na uku wa hushu biha ala ganami abu na hudu waliya fi hama aribu ukhra ina da wasu ayyukan waɗanda ainihin wato nake yi bayan kiwon dabbobi bayan dogaro da shi sandan nan ina yin abubuwa da yawa da shi ya faɗa imamul qurtubi ya ce wannan dalili ne ƙarar da yake nuna ya halatta an maka tambaya an tambaye ka abu ɗaya ka ƙara haske wannan dalili ne na cewa in an tambaye ka abu guda ɗaya ka ƙara haske akan abin da aka tambaye ka kun ga anan gurin a tawakkau alaiha wa wushi biha ala ganimi sannan ya daɗa ƙarawa waliya fiha ma'aribu ukhra kalmar ma'arib jam'i ne na ma'arab ma'arabatun abin da ake nufi da ma'araba ana nufin hajatun bukata kamar yadda laraba suke cewa la'arba lifi hada shai suna nufin la hajata lifi hada shai kenan na da wasu bukatu da wasu amfani da nake da wannan sanda wannan yana nuna mana muhimmancin rike sanda a hannu don mutum zai yi amfani da shi kwarai da gaske ko ba komai ma yanzu in Allah ya jarabe ka kana tafiya ka bi wani layi masu karnuka masu haushi kaga sandar ka za ta maka amfani ko mutum yana tafiya zai je masallaci da asuba ya haɗu da wani kumurci zai tsallaka titi to kaga zai sanya zai ya kare kanshi ko Allah ya kiyaye ko ka ji kayya kayya da ɗan sandanka a hannunka kaga da ɗan ƙarfinka a kusa da kai waliya fiha ma'arib ukhra ne shi ma ya ishe shi in yazo ba da ansa ya ce sanda ta ce kawai to amma sai ya ƙara wannan dalilu ne ala jawabi su'ali bi aksar min masu ila ya zo a cikin hadisi an tambayi manzon Allah akan ruwan kogi an ma'il bahar yace huwa tahuru ma'uhu kaga ya isa amsa amma sai ya ƙara ya ce alhillu mai tato ruwansa mai tsarki ne kuma mushinsa ma halal ne amma tambaya ɗaya aka yi wa annabi amma ya ba da ansa guda biyu wata mata ta tambayi manzon Allah dangane da hukuncin yaro karami akan aikin hajji ta je da shi aikin hajji ta daga yaron ta ce ali hadha hajj ya rasulullah wannan akwai hajji a kansa qala na'am wa laki ajrun annabi ya ce eh na'am ko cewa ya na'am din nan ansa ta isa amma sai ya dada ƙara haske ya ce wa laki ajrun kina kuma da lada ina zaka je ne kasuwa zan je zan siyo takalmi ne kaga in ka ce kasuwa zan je ka ba da amsa in ka ce zan siyo takalmi to ka daɗa ƙarin haske me za ka je kai so ba laifi ba ne idan an tambayi mutum ya ba da amsa sama da wato abin da aka tambaye shi din wasu malamai sun ta ƙoƙarin wai da ya ce wali ya fi hama ariba ukura ana da wasu amfanin daban to wai me yake nufi imamul ibnu kasir a cikin tafsirin wannan aya yake cewa wasu malamai suna cewa wai wannan sandan cikin amfanin da annabi musa yake yi da shi da daddare yana haskaka masa hanya kamar torchlight sannan kuma wannan sandar ita take kare masa kiwon dabbobinsa abin mamaki wai ko yana zaune idan dabbobin za su shiga wani guri sai sandar ta tashi ta je ta koro dabbobin ta dawo da su inda yake so ko kuma idan ya yi bacci idan yana yin bacci to wannan sandar ita take tsayawa a matsayin shi tana kiwon dabbobin suka ce har yanzu cikin amfanin wannan sandan wali ya fiya ma'ariba ukura suka ce idan ya je wurin da yake ba inuwa wuri ne mai rana cikin daji in ya dasa ta kawai sai ta zama bishiya ta zama mai inuwa da wasu daga cikin waɗannan maganganu waɗanda malamai suka yi ta faɗa duk da cewa ba hadisi ba ne ya yi bayani kawai ƙarin haske ne da ƙarin bayani to amma imam ibn kasir ya ce a'a walau kanat kadhalika da a ce sandan nan yana wannan abubuwan da aka faɗa to da me yasa Musa zai yi mamakin da ta zama maciji tunda ya san tana iya zama bishiya ta yi mai inuwa sannan tana iya zuwa ta ta masa kiwon dabbobi lokacin yana bacci sannan kuma tana iya zamantowa masa torch light tana haskaka masa hanya da daddare to in haka ne in dai har sandar tana zama haka to me yasa lokacin da sandar ta dawo maciji abin ya bashi mamaki kai har ma ya dan ruga da gudu dan da sandar ta juya ta zama maciji sai da ya dan tsorita Allah ya ce la takhaf qulna la takhaf innaka antal a'la karka tsorita kai ne madaukaki walla mudbiran wala yu'aqib dinna yaya akai da sandar ta zama wani abu abnormal ya tsorita to kaga da a ce sandar tana yin waɗannan abubuwan da aka lissafa to da ba maganan wannan tsorita din da zai shine ibnu imam imam ibnu kasir yake cewa zahirin waɗannan maganganu maganganu ne na isra'iliyat kawai wanda ba za ka gaskata ba ba za ka karyata ba kala alƙiha ya musa ƙola alƙiha ya musa فألقاها فإذا هي حية تسعى sai Allah ya ce da shi bayan ya tambaye shi ya ba da ansa me yake hannunka ya ce sanda ce ya ce to wullar da ita wullar da ita jefar da ita yana jefa sandar fa'ida hiya hayyatun tas'a kawai sai wannan sanda take sai ta dawo maciji mai girma hayyatun azimatun su'ubanan tawilan ya taharraku harakatan sari'a kawai sai ta zama maciji mai girma tana ta sauri tahtazzuka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib subhanallah sanda ta zama maciji kalmar tas'a ana nufin tamshi wa tattaribu tana tafiya tana ta irin sauri irin na maciji din nan sai Allah ya ce mu
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
annabi fa ya ga sanda har ya ji tsoro kawai sai Allah kuma ya ce da shi khuzha kama ta ka rike wala ta khafka ka tsorita kaga wannan ya nuna Allah ya ga akwai alamar dan tsorita a tattare da shi sanu'iduha sirataha al-ula da sannu za mu dawo maka da sandan nan halata hallati ta'arifu ha qabla zalik za mu dawo maka da sandar yanda take da dauki ka rike ta abun mamaki ga sanda ya zama maciji bayan ya zama macijin kuma aka faɗi sifan subhanallah irin macijin sunan gurin abinda malamai suke cewa annan musa ya jefa sanda ya bi umarnin allah ta ta'ala famtasala amra rabbihi fa alqaha ala al ya jefa sandar a ƙasa yana kallon sandan nan kawai a take ba wai idansa ne rufe ba kawai take kawai sai sandan nan ta zama da kudurar Allah ta zama hayya hayya ana nufin sauban azim maciji babba tas'a tamshi alal ardi bi sur'atin wa khiffati harakatin Allah ya sifanta wannan maciji da sifa guda uku a cikin ayoyi na farko Allah ya ce hayyatun tas'a anan sura ko a cikin suratul shu'ara'i Allah ya dada sifanta ta yace fa idha hiya thu'banun mubin yana jefa sandan nan yana cire sandan hannunsa ya jefa sandan nan fa idha hiya thu'banun mubin sai ta zama thu'banun mubin sannan a cikin suratul namli sai yace tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib sai ce ka annaha jan yanzu muna da hayya muna da soban muna da jan dukka waɗannan kuma abin mamaki duk sunan maciji ne hayyatun maciji ne as-sobanu maciji jan shi ma maciji amma alhamdulillah babu cin karo ko ɗaya kar wani ya ce ah to ya a wacce surar aka ce jannun ya nan aka ce soban ya nan aka ce hayya idan an ce alhayyatu a larabci suna ne na jinsi na maciji alhayya general name ne na snake duk wani maciji ana ce da shi alhayya wato abinda ake nufi ƙaramin maciji da babban maciji namiji da mace duk sunansa hayya ƙaramin maciji hayya babban maciji hayya namijin maciji hayya macen maciji hayya kenan sunan alhayyatu suna ne na jinsi na maciji yanzu kamar mutum dogon mutum mutum gajeren mutum mutum bakin mutum mutum farin mutum mutum siririn mutum mutum lukuti kato mutum mana mutum dai mutum ne amma mana ai ya samun bambanci a cikin sunan wato mutum din wani mutum ne amma wani ba irin wani bane kun gane mumtaz to dan Allah ya ce hayyatun a can yana da nufin dai maciji ne to sai kuma a su'uban su'uban babban maciji shine su'uban dan karamin maciji ba a ce da shi su'uban to kuma alhamdulillahi macijin babba ne na annabi Musa din to akwai aljannu in an ce aljan shi kuma suna ne da yake ɗaukan maciji mai ƙaramin jiki mai saurin motsi kai wadda yake sari'atul haraka macijin da yake saurin mummotsawa ana ce da shi jan sannan hatta sauban ɗin sai ya zama janun sannan sai ya zama sauban yanzu kafin ka zama babba ba sai da ka zama ƙarami ba to shi yasa babu cin karo a cikin wuraren da Allah ya ambaci waɗannan sunan naki gaba ɗaya wasu ayoyin sun yi bayani cewa yayin da annabi Musa ya ga wannan maciji gaskiya ya dan tsorata har ma ya dan ruga da gudu bai dawo ba Allah ce wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib to amma sai Allah ya tabbatar da zuciyarsa bayan ya ga macijin ya tsorata sai Allah ya dawo da shi qala khuzha wa la takhaf Allah ya ce karbi rike wannan macijiya karka ji tsoro la takhaf minha karka ji tsoron maciji to kaji ashe tun wancan lokacin aka fara kama maciji na'am yani ma'ruf min taba'i al-bashariyya sanannen abu ne na ɗabi'a ɗabi'un ɗan adam dole mutum ya ga maciji ya ɗan ji tsaras ko ba haka bane to anan musa mutum ne duk da cewa annabi ne allah ya ba shi kariya amma ba mamaki dan ya ga maciji ya ɗan tsorata ya ce to karka tsorata za mu dawo maka da shi yadda yake da mu dawo maka da sandarka wannan Allah maɗaukin sarki ya nuna masa shi ya yi wannan aikin sannan kuma ya nuna wa waɗanda suke kallonsa waɗannan matsafa da muka karanta labarinsu a suratu maryam cewa lalle annabi musa yana samun taimako daga Allah tabaraka wa ta'ala me yasa aka mayar da wannan wato sanda zuwa ga maciji don Allah ya kwantar da hankalin annabi Musa kada ya daya tsorata akan matsafan nan na Fir'auna kai da kake da taimakon Allah a hannunka ga sandan kama Allah mai da ita maciji dama abin da ya faru ba macije suka fitar mai ba iya ganin ka Allah ya ce bari za a yi maganin su aka fitar da tasa sandar da aka fitar da ita insha Allah sandarsa ta zama maciji macijin su yi ta haɗiye sauran macizan gaba ɗaya na tsafin fir'auna talqaf ma sana'u Allah ce inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata to sai Allah ya sake ce masa me kuma واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى سي الله يساكي باشي wani umarni a matsayinsa na bawan Allah wadmum yadaka ila janahika yayi amfani da kalmar addammu wato ɗauko hannunka ka haɗa shi ka sa shi zuwa ɓangarenka kwibinka jambinka abinda ake nufi ƙarƙashin dantsansa ta cikin hamatarsa ɗauko hannunka ka haɗa shi azzammu ana nufin wato aljam'u haɗa hannunka ka ɗauko shi ka sa shi a hamatarka ta hagu ƙarƙashin damtsanka na hagu kalmar aljunah janah ana nufin al'adud shine damtse kamar yadda kuma ake fassara shi da aljambu bangare kamar yadda ana fassara shi da al'ibut hamata shi sa ake cewa janahu ta'ir fuffuken tsuntsu janah ila janahika kaga hannunka kamar me ɗinka ne kamar me kamar fuffuke ne janahika kaga janah ɗin in ka daga nan me a ƙarƙashin hamata ne to ita kanta hamata an ba ta sunan janah me yasa aka ce janahu tsairi li'annahu yamilu bihi inda tayaran saboda tsuntsu idan yana so ya karkata sai ka ga ya ɗaga fuffukin haka in ya ɗaga sai ya kwanta haka haka jirgin sama ma yake idan zai ɗan kwanta sai ka ga fuffukin ya yi sama haka to shi ma mutum kaga in zai ɗan karkata ai sai ya ɗan ɗaga haka jana sanya hannunka wajen jana ɗinka takhruj baida hannun zai fito fari kal yana haske ba tare da wani cutarwa ba ayatan ukura wata aya ce abinda ake nufi da alyadu anan ana nufin tafin hannunsa na dama ga hannun dama nan shi zai sa shi a nan gurin kawai Allah ce ɗauko tafin hannunka na dama ka sa shi a nan kaga da an masa aiki da sanda ko an gama na sanda yanzu an zo na hannu ɗauki ka zura shi a nan gurin kana sa shi kurin kana fitar da shi zai zama yana haske gwalai kamar wata fitila mai haske ba tare da ka sha wahala ko wani cuta ba wannan su din ana nufin shay'ur radi al-qabih mummunan abu min kulli shay amma anan ana nufin kuturta ba tare da kuturta ba hannunka zai fari sol yana kyalkyali ba irin fari na kuturta ba ka san yana daga cikin hanya ta kuturta hannun mutum sai fari haka ina fata ana fahimta sai an biyo ta nan kafin a kuturta abin da ake nufi ya kai musa wadmum ya musa ya daka yumna ila adudika ko ila adudi yadika yusra bi an tajhala tatahu inda al-ibti ka sanya shi karkashin hamatakka summa akhrijha ka fitar da hannun fa inna takhruju bayda'a min ghairi su' za ta fito muniratan mushrikatan wadihatal bayadi ki hannun yana haske hasken ya bayyana kwarai da gaske duna an yu'allika biha ayyisu ba tare da duna an yu'allika biha ayyisu babu wani abu na mummuna da zai haɗu da hannunka ba ciwo ba rashin lafiya ba kuturta hasken haske ne na ƙudurar Allah tabaraka wa ta'ala imamul hasan al-basri yace akhrijha fitar da ita hannun naka kamar fitila ana nufin zai zama hannun kamar fitila daga nan annabi musa ya gane cewa lalle ya gamu da allah ai kwarai da gaske hannuna ya fito fari kal haka yana kyalkyali min gairi su ayatan ukhra wata mu'jiza ce ghairi mu'jizatil asa ba mu'jizar sandan nan ba wanda muka baka kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar wadmum ilayka janahaka min ar-rahbi min ar-rahbi fadanika burhanan min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin mun yi maka wannan ne linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka wani bangare na ayoyinmu mai girma yani fa'alna ma fa'alna min ita'ika mu'jizatal asa mun aikata abin da muka aikata mun baka mu'jiza ta sanda da mu'jizar hannu don mu nuna maka mu'jizar sanda da mu'jizar nan ta hannunka yana haske waɗannan mu'jizozi ne masu girma addalati ala azimi qudratina da suke nuni akan girman ikonmu wanfiradina bin rububiyyati wal uluhiyya da kuma kaɗaitakanmu da rububiyya da uluhiyya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya daɗa yi masa bayanin me hikimar da ya sa yanzu aka nuna masa aka ba shi mu'jizar sanda ta zama maciji me hikimar da aka sanya masa mu'jizar hannunsa ya zamanto wani abu mai haske me ake so ya yi ana wani training ɗinsa ne ana shirya shi saboda zai je wani babban aiki ga aikin da Allah ya tura shi اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ممتاز Allah ya ce da shi yanzu gashi an bashi wani ƙarfi ko zai tafi wajen wani mutum ne babba mai wahalar sha'ani yasa duk lokacin da zaka je to ka shirya fa idan ka san za ka je ku kara da wani to ka kimtsa kar ka tafi haka ai dole ana buƙatar shiri to ko dan bal ne in zai je su buga bal ba zai kimtsa ba ko zai tafi haka ba sai an ta match ba ana ta training ana ta match ana training a yi kama an je an ci saboda za a je a haɗu da wani club suna da haɗari to shi ma wannan zai je da'awa ne kuma da'awar zai je wurin da ya fi kowa girman kai wurin wanda ya fi kowa girman kai da nuna isa da ɗagawa shine fir'auna kai kana tsammanin fir'auna za a je wurinsa ba shiri to kai ma yanzu in suka tura ka fa za ka je can fa ka kintsa ai kwarai da gaske kar mutum ya zo ya tafiyar banza ka je su rugurguje ka duka ɗaya su gama da kai ka kimtsa duk wani abu da ka sani na rayuwa yana buƙatar shiri shiri da haka Allah ya masa wannan training din training ne aka masa aka cire mai tsoro saboda zai je gurin shugaban matsafa wanda yake da matsafan duniya a hannunsa fir'auna Allah ya ce da shi izhab ila fir'auna innahu tagha tafi zuwa wajen fir'auna ya kai Musa wa ma'aka hatanil mu'jizatan a tare da kai akwai waɗannan mu'jizoji guda biyu idan ka je ka kira shi zuwa ga bauta ta ni kadai fir'aunan da yake cewa shi kansa shi Allah ne yau gashi an tura masa annabi Musa ya je ya ce masa akwai wani Allah ba shi ba fir'auna fa cewa ya ana rabbukumul a'la ƙarya yake kware ku mutumina kaji yaro ya ce ƙarya yake wallahi ƙarya fir'auna yake ce ana rabbukumul a'la yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun amma yau Allah ya tura annabi Musa ya je ya gaya masa ya ce lalle ya bauta ma Allah shi shi kadai kuma ka umarce shi wa murhu falyusin ila bani isra'ila wala yu'adhibuhum fir'auna ya rinka kyautatawa banu isra'ila ya daina musu azaba saboda fir'auna mugun mutum ne fir'auna azzalimi ne fir'auna macuci ne fir'auna aka ce haka kawai saboda ƙeta da mugunta wallahi zai tattara mutanen su ya ce ku je ku yi ta tonin rami daga nan har iyadu ba zuwa gona ba zuwa aiki ba komai aikin ku kullun aikin fir'auna za ku yi tono kawai ku toni rami ku ɗebi ƙasar ku fitar da ita ku je ku yi ta tara ta a wani guri haka kawai a banza ba wani abu za a yi da ita ba in kun gama tono kuma ya ga rami ya yawa ce ku dawo da ita ku binne ƙeta bauta kuma baya biya to shine Allah ya ce da annan Musa ka je ka gaya masa ya sauƙaƙa wa banu Isra'ila wala yu'azzibuhum kada ya musu azaba ka hana shi girman kai ya daina cewa shi Allah ne ya daina cewa shi wane ne yanda waɗannan matsafa suka ga annabi Musa ya yi nasara suka ce sun yi imani da annabi Musa ba daka musu tsawa ya ce kai amantum lahu qabla an adana lakum yanzu imani za ku yi da Musa alhali ban yi muku izini ba ka ji wai imanin ma sai ya musu izini su yi shi to lalle innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra fala sawfa ta'lamun ashe wannan shine babban matsafin da ya koya muku matsafin ni na ɗauko ku na ɗauka kaza kaza ashe Musa din shine babban malamin ku a tsafi to yau sai na daddatse hannayenku fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adaban wa abqa zan daddatse hannayenku zan gutsutsire kafafuwanku min khilaf in cire hannun dama in gutsire kafar hagun kuma sai na tsitsire ku a jikin itace na dibino kamar yadda ake tsire-tsire sai kun gane waye ne mai tsananin ukuba ayyuna ashaddu azaban wa abqa ya kuma mai kuma wanzuwa wannan mutumin da yake da wannan shi yasa Allah ce innahu tagha tagha bi ma'ana bagha tagha bagha وتجاوز الحد ya yi girman kai ya wuce iyaka ya ƙi adalci ya ƙi gaskiya wa za'ama linnasi annahu rabbuhumul annahu rabbuhumul a'ra rabbuhumul a'la shine ubangijin su madaukake to anan ne annabi Musa da ya ga lalle Allah ya tura shi ya je gurin Fir'auna sai fa ya nemi taimako ya ga cewa tab yanzu shi kaɗai zai tafi wannan to yana neman Allah ya masa wasu abubuwa da zai ƙara ƙarfafa shi wajen wannan da'awa wannan yake nuna cewa malami mai da'awa dole yana buƙatar tanadi sai ya yi tanadi kafin ya je da'awa sai ya yi tanadi don ya samu ya isar da kalmar Allah annan Musa ya ce rabbi shrah li sadri ya ubangiji as'aluka ya ilahi an tuwassi'a sadri bi nuril imani wan nubuwwa ya Allah ka bude kirjina da haske na imani da haske na annabta kuma ka sanya kirjina an taj'alahu yataqabbalu takalifaka bi sururin wartiyaha zuciyata kirjina ya zama yana karɓar dukkan nauyin da ka ɗora masa da farin ciki tare da hutu wa yassir li amri ya ubangiji sahilli ma amartani bihi ka sauƙaƙa min abin da ka umarce ni da shi idan baka sauƙaƙa min ba ya Allah ba zan iya ba lallai kuwa yana buƙatar Allah ya sauƙaƙe masa tunkarin fir'auna yau mutane ma haka haka in ba kayi da gaske ba abin sai gagare ka ballantana irin su fir'auna zaka je kai musu wa'azi ai kana bukata Allah ya sauƙaƙa maka abun in ba kai mun ba yace fala taqata li bi hamli aba'i hadhihi risala gaskiya ya ubangiji in dai baka mun waɗannan abubuwan ba to ai ba zan iya ɗaukan nauyin wannan manzanci da ka bani ba wahlul uqdatan min lisani ya ubangiji ka warware kullin harshe na yafqahu qawli dan mutane su gane zance na fir'auna ya gane zance na wannan addu'a ce ta uku yayi dan kankan da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ubangiji ina so ka warware min i'inar da take bakina wasu malamai sun ce annabi Musa yana da i'ina so i'inar da take bakina tunda zan je wurin fir'auna Allah ka sa kan na je gabansa ina i'ina gaskiya ne lokacin da ka je ba da hujja da bayani aka ji kana inda inda ai sai a ɗauka ba da gaske kake yi ba ko baka shirya ba don haka ya Allah ina neman ka taimaka mun ka warware mun wannan i'ina shine uqdatan min lisani yafqahu qawli daga nan ne zai samu ainihin wato karfin isar da saƙon an ruwaito cewa akwai wani abin da ya rike masa harshensa shi annabi musa baya iya yin magana normal kamar yadda kowa yake so idan ya zo magana ana samun inda inda ko ina abin da zai karfafi wannan zance shine faɗinsa cewa a wata aya ɗin وأخي هارون هو أفصه مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني يا أبنجي دم وانا هارون كهذا أني دشي متف يا فيني فصاهر هرشي يا فيني فصاهر باكي يا فيني بياني كتيمكيني كهذا أني دشي dan su gaskata ni in na faɗi magana inni akhafu an yukadhibun ni ina jin tsoron kar su ta ni ya Allah Imam Ibn Kasir ya yi bayanin me dalilin da ya sa harshen annabi Musa ya samu i'ina din ko kuma tsamin baki ya ce abin da ya faru tun yana yaro ƙarami ne a gidan fir'auna an zo gada shi saboda an tsegunta wa fir'auna shi annabi Musa din wasu na ce masa wannan yaron fa in kai wasa shi zai kwaci mulkinka dan wannan yaron da kake kiwonsa a gidanka sai ya bujiro masa sai aka ce to amma ka gwada shi ka ba shi dibino ka ba shi gaushin wuta in ya ɗauki dibino to ka tabbatar wannan mutumin wannan matsafansa suke gaya masa in ya ɗau dibino to wannan mutumin mai yaron nan wayo ne da shi kuma ɗan aike ne kenan nan gaba wannan kujerar mulkin naka shi zai hamɓarar da kai ya hau kanta kawai sai aka ɗauko aka bijirwa annabi musa ga dibino ga gaushin wuta abin mamaki annabi musa sai ya sa hannu da yarinta sai ya ɗauki gaushin wutan nan kawai sai ya sa a baki yana sawa sai ya ƙone masa baki wannan ƙone masa harshen da shi ne ya yi masa tasiri idan zai yi magana magana ba ta fitowa sosai ko yanzu ka lura in ƙurji ya fito a harshenka ba ka iya magana normal magana ɗan ƙurji guda ɗaya to balantana a ce an sa gaushin wuta ya ƙone to amma imam ibn kasir ya ce abin mamaki shi kuma annabi musa da ya zo roƙon allah ya yi masa bai roƙi allah ya yi masa duka a matsalar ba sai ce wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yace wa ma sa'ala an yazula zalika bil kulliyya bai roki Allah ya kautar masa da wannan kullin gaba daya ba a'a ya roki kawai Allah ya bashi dan iya zai iya magana a gane wa yahsulu lahum fahma ma yuridu minhu wa huwa qadru al haja yace imam ibn kasir yace walau sa'ala al jami'a lazala da nan Musa ya roƙi Allah ya ce Allah ka cire mun gaba ɗaya wannan rauni da yake kan harshe na to wallahi da abin ya tafi gaba ɗaya ya ce walakin nan anbiya sai dai ɗabi'a ɗan annabawa su in sun zo roƙon abu ba sa roƙon abu da ya wuce iya buƙatar su shi annabi in ya zo roƙon abu yana roƙon abu daidai gwargwado ne shi yasa da ya zo roƙon cewa ya Allah ka warware mun wannan kulli da yake kan harshe na harshe na iya gwargwadon da in na yi bayani za a gane don haka kuma Allah ya karba masa ɗin amma har yanzu da sauran abun don bai roƙi duka ba in baka gane ba idan annabi ya zo roƙon Allah abu na duniya kamar yana neman a bashi kuɗi to zai roƙi kuɗin da zai samu biyan buƙatarsa ne kurin shi ba zai roƙi Allah ya ba shi kuɗin da zai tara ya gina gidaje ya yi kamfanoni ya buɗe shares ya yi kaza ba ba sa yi ba za ka taɓa jin annabi yana neman duniya ba ba za ka taɓa ji ba su kawai suna roƙon Allah ne iya abin da zai iya biya musu bukata kurin me yasa saboda sun san wannan duniyar ba gida ne na zama ba amma ni da kai yau in mun zo roƙo muna roƙo muna roƙo mutum buɗawa ma yake yana daɗa buɗe hannun Allah Allah Allah Allah yana an ce wani aka ganshi a masallaci yana roƙo yana ɗagawa yana ɗagawa ne ce kai wannan bakar ya tashi sama fa miƙewa yake yana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ayi masa Allah ayi masa in wallahi in ba a sa'a aka ci ba in ka duba wannan abun abun duniya ne ke nema ba aljanna yake nema ba na'am ya halatta ka roƙa ba wai shi ma cewa za in yake cewa an za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki lalle ya Allah roƙonka ka ba mu wanda za mu samu mu ci mu sha mu rage mu ba wa wasu mu taimaka musu ba laifi ba ne don ka roƙa Allah ya baka da yawa ubangiji muke roƙo ya raba mu da talauci ya raba mu da kuncin rayuwa ya yalwata mana ya haskaka mana ya rufa mana asiri dole haka za mu yi haƙuri muna cikin tsakiyar kissar za mu tsaya gobe insha Allah za mu dora akan me ya ci gaba da fada wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh